بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ولي الصالحين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم لا أدري شاعر بوت السفر شكرا تدور يدريه للأربعين لأوكو bayan hijira annabi alaihi salatu wassalam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da sha tara ga watan tara shekara ta dubu biyu da ashirin da ɗaya miladiya idan ba manta ba satin da ya gabata mun tsaya darasi na tara a cikin suratul azab yau za mu tashi darasi na goma insha Allah ta'ala muna roƙo Allah maka kusin sarki ya mana jagoranci wajen biyawa da yanzu da fassarawa da yanzu da ba mu ikon aiki da abin da za mu ci bismillah za mu tashi aya ta hamsin da shida na'am
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما Allah madaukakin sarki yace inna Allaha wa malaikatahu hakika Allah madaukakin sarki da malaiku da yusalluna ala nabi suna yin salati ga annabi ya ayyuha alladhina amanu ya wadanda suka ba da gaskiya sallu alaihi to bi masa salati kuma wa sallimu taslima sannan ku masa sallama cikakkiyar sallama Imam Bukhari Allah madaukakin sarki ya masa rama yana da wato ruwa daga Abu Aliya ko kuma Abu Aliya a rayuwar yake cewa salatul lahi abin da ake kira tun daga ga nauki ko ku aka fada na salatu akwai salatin Allah akwai na mala'iku akwai na kuma bayi ne wato Allah jina amin sai salatin Allah madaukakin sarki shine sana'uhu alaihi indal mala'ika Allah ya rika yabon Annabi alaihi salatu wassalam a gaban mala'iku shine talatin Allah ga annabi yabo Allah ya yabo annabi wa salatul malaikati addu'a shi kuma salatul malaiku shine addu'a shi addu'a Abdullahi da Abbas Allah ya kara masa da yake ai yusalluna bi ma'ana yubarakun kirka nema masa albarka haka Imam Bukhari ya kawo wannan ruwayar mu'allaka a cikin littafin sannan akwai ruwaya daga Sufyan al-Thawri da wasu ne ban daga cikin ma'abuta ilimi suna cewa salatu rabbi ar-rahma abinda ake kira da salatin Allah madaukakin sarki shine rahama jin kai wa salatu malaikati al-istighfar salatin malaiku kuma shine nema wa annabin gafara sai malai yake wal maqsud min hadhihi al-aya anna la subhanahu akhbara ibadahu bi manzilati 'abdihi wa nabiyyi 'indahu ma'anar wannan ayar Allah yana so ya fara fito da matsayin Annabi alaihi salatu wassalam ne a gurin bayinsa shi za aka fito da wannan ayar karara to shine ma da yake cewa inda mala'il inda inda hu fil mala'il a'la a cikin bayin da suke cikin sammai dukkan mala'iku san cewa ba duk irin wannan matsayin da Allah ya mutu to akwai wanda ya fi su kadaita da daukaka a gurinsa shi za ya umarce su da rika yin salati shine annabi alayhi salatu wassalam sannan sai yace wa annal malaikata tusalli alayhi wa malaikatun tansu suna yi masa salati to daga nan kuma sai Allah ya umarci bayan gaba da ahlus sama wanda suke cikin sama sai aka jiyo kan na kasa shine ya ayyuha alladina amanu kuma wanda suke akan kasa sallu alayhi wa sallimu taslima ku rika yin salati a gare shi kuma ku ne masa sallama cikakkiya mun biya a bayan ba kuma ta ba ayoyin da muka biya ayyuha allazina amanu zkurullaha zikran kaseera wa sabbihuhu bukratan fihi huwa allazi yusalli alaykum wa malaikatahu liyukhrijakum min adh-dhulumati ila an-nur saboda haka mun biya wannan ayoyi a bayan muke bayani akan girman yi wa annabi alaihi salatu wassalam salati to a da yawa sun zo mutawatirai domin ka duba littafin jala'ul ashab في الصلاة والسلام على خير الأنام نبقى مالك ابن القيم ابن القيم الجوزي أو ابن القيم الجوزي wanda wato yayi mujalladi ɗaya ɗan ƙaramin littafi ne mai girman fa'idoji a kan salatin annabi wanda malamai suke cewa kusan har yanzu dangane da abin da ya shafi salati annabi ba ai littafin da ya kai shi kima ba domin ya tattare abubuwa da yawa to ya kawo dukkan yawanci malaman da abin da suka yi rawar yau salatin annabi duk da domin salatin annabi ya kai hadis gawatir gawatir shi ne wato a samu sahabbai da yawa ala akalli zawar ta biyu wasu kuma suke talatin da wani abu to da abin da suka rawaito salatin annabi suna da yawan da sun kai hadis gawatir cewa ya kai wannan matakin kaga akwai ruwaya da Imam Bukhari ta ta ka abu bin Ujra Allah ya rubuta sarki ya kara masa yarda da yake cewa kila ya rasulullah amma salamu alayka faqad arafnahu sallama gare ka mun sanya ake cewa assalamu alaikum mun sanya ake ma sallama fa kaifa salatu bi salatin ya ya zani dinda larabawa ne kuma in kai ibada za ki ji da suka tambaya ya ya zani ma salati kala sai annabi ya ce kulu ku ruka cewa Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wannan ruwayar ita ce ta Ka'ab ibn Ujra sannan akwai wata ruwayar daban har yau da Imam Ahmad ya kawo wanda Ibn Abi Layla yake cewa ya hadida kabi ibn ujra akan hanya sai kabi ibn ujra yake cewa ala hadilaka hadiya kin ba za ba ka wata kyauta ba kare da ala ila rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kamar ya ce bi bala cewa ba ni yake cewa annabi ya fito wata ran gare mu fa kunna ya rasulullah kad alimna aw arafna kayfa salamu alayka fa kayfa salam mun san ya zani ba sallama da wannan ayat ta sauka amma ba mu san ya zani ba salati ba kala sai kuma sai Allahumma salli ala Muhammad وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد ita ma wannan ruwayar wato ta zo a wannan yanayi sannan imam bukhari yana da ruwaya ta abu sa'id al-khudri sa'id ibn malik ibn sinan wannan shi da yazo a tasa ruwayar cewa ya annabi ya ce allahumma salli ala muhammad abduka wa rasulika kama sallaita ala ali ibrahim وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ال ابراهيم zuwa karshe innaka hamidul majid kaga can ya kara da abduka wa rasulika wannan ruwayar Abu Sa'id al-Khudri kenan sannan akwai wata ruwayar daban har yau da ta zo ita ma tana bayani wata Imam Ahmad bin ya rawaito ta Abu Talha al-Ansari wanda yake cewa wato asma rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yawmal ibn nafs wata rana annabi ya waye gari cikin wato annasiwa da walwala fuskar da lawarkiya saboda farin ciki sai suka tambaye shi ya Rasulullah mun je kana ta farin ciki sai ce kwarai kuwa sai ce atani atin ne rabbi wani mai zuwa ne ya zo min daga ubangiji na malaika jibril ke yace fa kale yace man salla alayka min ummati ka salatan duk wanda ya ma salati guda ɗaya cikin al'ummarka ka taballahu lahu bi ashra hasanat Allah zai rubuta masa lada goma sannan wa ma anu ashar sayyi'at za a kakkare ma zulubin sa guda goma wa rafa'a lahu ajru darajatin sannan kuma za a kaga darajar sa guda goma saboda haka sai gaya masa wannan shi ne annabi yake ta murna yana barin ciki cewa al'ummar ta ta samu wannan da cewa idan dai sai wa annabi salati to za a tabata wannan abubuwan da aka faɗa sannan akwai hadisin Abu Hurairah man sallallahu alaihi wa sallam sallallahu alaihi biha akira saboda haka wannan shi ba hadisi ne inda dace akwai ruwayar Imam Ahmad daga Al-Husayn ibn Ali ita ma da take cewa annabi ya ce al-basir man bikirtu indahu thumma lam yusalli alayya ai wanda yake babban marwazi shi ne wanda aka ce annabi Muhammad amma ya shiru bai masa lati ya fito ruwa ya fi kumbule ma duk abin da zaka baki dai ya fi ruwa shi ne wanda zai bi kaga ne ba komai zai bayar ba kuma abin da zai faɗa a shirka da irin jinsa ba ɗan kaɗan ne zai gaba bayan aka cewa sallallahu alaihi wa sallam to wannan ya cika takattar maro a ambaci annabi ya tsara samun salati to wannan ruwayoyin suna da yawa kamar da na faɗa kusan sabai da yawa sai na umar da yawa sun haura talatin da ina duba littafin da zamu na samu wanda suka yi ruwaya ɗaya bayan ɗaya akan salatin annabi alaihi wa sallam saboda haka abin da ake bukata a gurin kowanne dan adam shine yayi kokari ya ga yana yin salati annabi alaihi salatu wasallam kamar yadda muka yi kamar falalar zikiri ko kuma balalar istighfari na kullum ko karatu ka muri kuma yadin da dawa ranar juma a kaware maka kawai ita kuma ba abin da kake wanda salati annabi da ka motsa ba sai ake kai riga ba magana cewa wanda yayi kuma goma za a yi maka za ni yayi dari za a yi kaza wannan bai inganta ba wanda ya inganta hadisin Husayn bin Ali ne kawai cewa sai za a yi goma kuma daga nan za a yi kalintawa haka ya tabbata aya ta tabbata haka ko ayoyi ba da dama sun tabbata akan cewa za a linka ba ila abadi kafira amma ba kai cewa an kai dari za a yi ba kaza an kai dubu za ka yi kaza duk wannan ba a zara lawa ya ne sai ka sai dai ga abin da aka gaya ba ƙarfi ba linkin da za a yi ba ba kai kanka ba ka san yawan ba to wanda yake so ya ji daɗin rayuwarsa ya ƙara morewa bayan ya ɗau istighfara a ragowar kwanakin gida ranar juma'a ya zanto ba abin da kai yawan ke yi irin talatin annabi kuma idan ma ba za ka ɗau doguwar ruwayar da take cikakkiya ba to alal akalli ka dau Allahumma salli ala Muhammadin wa sallim domin idan baka hada da salati da tasbihi wato salati da mustafa kun ga da ku yau waje za kai aka ce annabi Muhammad din zaka ce sallallahu alaihi wa sallam da sallama da salati duk sun haɗu to idan bai hada wannan sharadin biyu ba kai salati ba irin bidiya da salati da taslimi domin cewa sallu alaihi sai ce wa sallimu taslima shine za ka yi kun bugin kai da yazo sai kawo ma da jira ya Allahumma salli ala Muhammadin wa sallim ake kawo ba amma menene damuwar kan ta dau salati ibrahimiyya ta cika a ranar juma'a ba sauri ake ba an fahimta da ko ba saurin da ake yi kabi a hankali duk wanda ya dau wannan salon shi ma zai ga abubuwan da suna tafiya ne kana yi wa annabi salati duk juma'a tun daga daren juma'a rana alhamis har gari ya waye rana ta fadi wallahi shi ma idan ka sa a gaba za ga abubuwan ka wasu abubuwan da kai suka shige ma duk Allah zai dauke ma damuwa a kai kun san kowanne yanayi da kowanne lokaci akwai abin da Allah ya zuke lokacin da ake kiran sallah ba abin da Allah ya fito irin ka amsa kiran sallah lokacin da ake kiran sallah ko mai karatun Qur'ani je kai ne amsa kiran sallah lada ba lokacin da ake hudu ba ba abin da Allah ya fito irin saurari mai hudu ba kun bai da rage ko irin wayannan lokutan wasu ba za ka yi da su shi za ka yi dai aikin baban jiwa ya rika jin yana cewa ya sabuna annahu yusayuna sura ya dau wani abu wanda ba zai ba shi lada mai yawa ba wata kila ba akwai zargi a kanta ga abin da idan sai za a baka lada mai yawa sai ki idan ka gano irin wayar da lawa kamar yadda muka faɗa ne na sallah asuba sha biyar minti sha biyar zuwa kullu alfajr ko mai karatu qur'ani bai kai ne istighfar lada ba bai kai ba bai kai samu falala ba to ba Allah ranar juma'a ba inda Allah ya jira salatu annabi ya buka ba ta ga kanka karanta duk ayoyi da surori da ka saba biya ba ka biya amma dai ka sani cewa wanda zaka ba wa muhimmanci babi muhimmanci shine salatin annabi kada ta biya ba ruwan ka ba ce ka irin gaba ka tana ka yi sai ka huta ka dora aurara ka fadi ira kuke da wani lokacin da ton din da yake yi sai ka dora kana jin da yake da zarar ya zo za ka yi magana ka hakura kai ba bayanin da za ka in ya ci gaba haka wallahi idan ka dau wannan zaran zaka dawo a baki bayan Allah wannan shine sinadarin tabiya rayuwa wani abu ya ji gungun ya ji kan ba duhu abubuwa sun hada ka gaba da baya sai kan ka sai da abu da ka dau wannan salan ji kike ibadar salati annabi zaka zauna lafiya a rayuwarka salati annabi ranar juma'a jaddar juma'a da ranar juma'a kike ibadar kuma kullum wannan fakara da na lafiya ba wata musiba da tashi hankali da ya saba kake to da zarar wani abu ya shigo kuma dalilin wannan sai Allah ya shiga ba to da haka ya kamata ɗan uwa mu riki talati annabi daren juma'a da ranar juma'a yana da matsalar ta musamman kuma shi kima a nan shi idan ka mai da hankali wajen yin sa ko baka ce ka daga hannu ka sai Allah ya yi maka zama zai ma domin ya san da ya bukatar ta an bayyana da jahu yawwa wannan shi ne abin da hadisi annabi yake cewa da rabbi lillahi jiraka ya arfa fi kinda shine kullun karga amma da Allah ba da cikin sarki kullun ba sai ka shiga musiba ba kullun istighfari ranar juma'a salati annabi to shi da kana ɗaga hannun tun da ba ka saba ba Allah ya rinka zai ce to na shi don ba shi ne ɗabi'a ka ba kullum kai ibada kake ba yau kuma da du'a matsala ta yi to sai Allah ya saurare ka amma ba ka da aiki kai kullum sai roƙo duk da cewa Allah baya gajiya da roƙon amma ba ku iya wa Allah ibada ba to sai ka rage kana zuwa ba ka ƙara ta gurin ba saboda haka ya kamata mu kiyaye cewa mu lura da wannan sannan talati yana da wasu falaloli masu yawa sai ibn kai da kawo a littafin in ka duba baji na biyar yake cewa bil fawaid wa sawarat al hasila bi salati alayhi sai kin fa'idodi da wato da ake samu dangane da yi wa annabi salati yace na farko shi ne intikal amrullahi subhanahu wa ta'ala idan kai ma annabi salati to ka bi umarnin Allah don kuwa yi sallu alayhi umarni ya kai al'amuru ne ne ne ko ba shi da imamu jaji yake duk wanda ya sanna da annabi salati ba wai ba idan ba dukan gaban babu ne sai ana dai ya kai sallama wai za ka yi ne kuma ko ko kuma ba ka tsara sabo dai amma dai imamu jaji yake saboda Allah ya ba da umarni kuma salati annabi wajibi ko a cikin dalilan da aka kawo dalilan da mai karfi ne Allah to kai ne kai ka ba za ka yi sallah ba za ka yi annabi salati ba saboda haka kaga abu na farko kenan sannan abu na biyu muwafaqatu subhanahu wa ta'ala alayhi dacewa da Allah Allah yana yi ga wani aiki da Allah yake yi bawa bayan ne Allah yana yi wa Allah salati kuma kai ba kana yi wannan ma falala ce babba kuwa duk da cewa salatin Allah daban na mala'iku daban na bayi daban sannan abu na uku shine wato tura ajiyar salawati min Allah ala al-musalli ma idan kai wa Allah salati sai za a yi ma goma kai da za a rogo ba an faɗi me za a yi ba kai an fahimta da kyau ko sannan abu na biyu na biyar shi ne ana rage darajoji ne wani na ta gida ana rubuta wa mutum lada goma yayin da ya karanta talata annabi sannan a kankare zunubi goma ta bakwai an gane sannan abu na takwas malamin da kai ne ce ana fatan Allah ya amsa addu'a ka idan ka fara idan ka zuru fa Allah ka fara gabatar da salatu annabi a farko bukatar ka tsakiya sannan salatu annabi a ƙarshe yadda ana sa ran Allah zai karbi wato addu'a ka sannan kuma na tara yace dalili ne na ne ke tar annabi alaihi salatu wasalam idan mutum yana yi karwa annabi salati to da alamun Allah zai annabi zai fice karana a kiyama sannan na goma dalili ne da yake janyo azabar da zunubai Allah yana za muka zunubai kamar da muka biya hadisin al-Husayn ibn Ali na sha daya yace sannan kuma Allah zai isar wa bawa dan gani da damuwar sa ne wa Allah sallallahu akai akai damuwar ka dai Allah ya dauke ma ita sannan na sha biyu Allah madaukakin sarki zai kusanta ka zuwa ga Annabi alaihi salatu wassalam rana kiyama saboda hadisin Abdullahi ibn Mas'ud idan ka duba a cikin hadisin da aka kawo sannan na sha uku salati annabi yana zama a bakwakwai sadaka wanda bai da abin da zai bayar sadaka in yana wa annabi salati to kamar wanda yake bayar sadaka sannan kuma dalili ne na biyan bukatu an fahimta da kyau ko sannan kuma mali ya kawo cewa salati ga annabi alaihi salatu wasalam dalili ne da yake nuna cewa alfikir za a yi mutum ga aljanna ranar alkiyama idan kana yin salati ya kawo su da yawa saboda yanayin lokaci ba za mu kaji ka ba amma ya kawo kusan wato fa'idodi guda talatin da wani abu ya kawo kamar talatin da uku talatin da uku aka yi kawo ko talatin da ɗaya aka yi kawo a cikin littafin da juna da lawal afam isalati wa salami ala khairil alam to wannan shi ne kaɗan daga cikin abubuwan da ya kamata mu koya istighfaru kullum salati annabi kuma jin ranar juma'a wanda da wajibi da annabi wajibi ne kullum sai kai to sai alal akalla a rana kai guda ɗaya shine ka dauke baki amma gurin imamu jabiri ko din sallah ce kai in ba ka ba kai ba sai Allah ya ce na innal ladina yu'minuna allaha wa rasulahu la'anahu allahu fid dunya wal akhirati wa 'adda lahum 'adaban muhina والذين يؤمنون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا.
الله أمر بجنس الكيس إن الذين يؤذون الله حقيقة وأن suke kokarin cutar da Allah madaukakin sarki wa rasulahu da manzansa la'alahum Allah fi dunya wal akhirah Allah ya tsine musu a wannan duniyar da kuma lahira wa adda lahum azaba mubina sannan ya tare da musu maula kanciyar azaba والذين يؤذون المؤمنين والذين cutar da mu'minai kuwa wal mu'minati da mu'minai mata mu'minai maza da mata bai gairi maktasabu ba da da sun tsoro wani abu ba haka kawai mutum ya kirkiro magana ya dangana wa wani kuma ƙarya ne ko ya makaji ko kuma ya yi jibarsa ko an da neman cinsa Allah yake faƙari kamarin gudana hakika sun ɗauko kaya na kire kage wa isman da kuma zunubi wanda yake mubina wanda yake mabayyana mala yayi bayani akan dangane da wannan yace innal ladina yu'duna Allah wa rasulahu ma cutar da Allah da manzansa mala yake ta doka ne kamar yadda shi ma yake wada dalibi ibn Abbas cewa nazarat bil musawwiri ta doka ne akan wadanda suke wato yin butun butumi suke kirkira hadisi Abu Hurairah cikin Bukhari da Muslim annabi yana cewa yaqulu Allahu azza wa jalla yudini ibn adam dan adam yana cutar da ni da Allah madaukakin sarki yasubbu dahara saboda yana zakin zamani wa ana daru kuma ni ne zamu dan zaka ji suna fada ko kallibu ne da huwa na haro yace ni nake juya gare da idan sa in kaza je ji ko ni kaza ba domin su ɗan jahiliya zaka ji suna fada a jahiliya suna cewa ya kai bata da ya kaza irin da yadda wasu a jahiliya yanzu ba suke fada in wannan zamanin kaza kai amma mun yi wani irin zamani ya zagi zamanin to ka sani Allah shi ne zamanin wani mawaki ke cewa na aibu zamanina wal aibu fina wa mali zamanina aibun fiwana muna aiban da wato zamanin mu bayan aibun namu wa mali zamanina aibun fiwana zamanin mu bai da wani aibu in ba mu ba mu ne matsalar mu ba wai zamanin bane mu ne masu matsala domin wannan dare da yinin ba shi da matsala shi yadda Allah ya sarrafa shi haka yake an bayyana da kyau ko to ne ne sun da shi baki da laifi wanda suke rayuwa a cikin wannan yanayi shine ba shi laifi an fahimta da kyau ko saboda haka wannan shine abin da wato ya ya kamata a lura da shi a cikin kyau to shi yuzuna Allah kun ji mun ji cutar da Allah to cutar da Annabi kuma yaya ake cutar da shi shi ya ga nazar nazara fil ladina da'u ala nabi sallallahu alaihi wasallam fi tadbirihi safiya ta sauka ne ku ji magana shekara da shekaru shekara ɗaruruwa cewa ta sauka ne wato ai masu cutar da annabi wanda suke zargi annabi alaihi salatu wasalam akan da na safiya kamar yadda samorawa suke yi kun ji batintini aka yi magana cewa wanda suke shi za a ce Allah sarki annabi alaihi salatu wasalam da aka zo wai dan jamhuri a yake magana cewa an cuce gidan yadda abin da ya shafi iyalinsa domin an shiga hurumunsa akan iyali yana zargin daurorinsa shi kuma annabi ya ce ne dan girman Allah ka duba wannan abu kai yanzu kawai tambaya akai ma cewa kana iya gamsar da iyalin ka nauyin ka saboda ya rila ba hankali ne ma wannan tambaya kuma yaje ya tambaye ki yana iya satisfy din ki yanzu ka ka ka kumbura shi kuma annabi da yayi baka gaya bar akan sabiya ba dan Allah wallahi ina kwazo da duba ina karanta dai da nazara nabi Allah sarki annabi alaihi salatu wasallam shi kuma ba bai baka gaya bar ba kai in yanzu za ka yi wa kanka adalci ka tattawo abubuwa shi annabi ne baka ga ya barba kaji ba iya wannan abun aka tsaya ya ce an ci hurumin sa an marka za an yi maka za shi kuma annabi abubuwan da ya bada shi yawancin mu mun ji akan da na tafiya auren ta kaza kalmomi masu muni ya ga ya ba fada akan da na tafiya shi kan wannan abu aka zo wai amma ya ce wai kaza kaza fakafalla wa mu'minina kitab duk wanda ya taba annabi a cikin adoran kasa Allah ba zai kyale shi ya so da sai Allah wannan sunnar Allah ce kuma ba wai da kansa ba har duniya ta rage wani ya dora shi ma zai ga da Allah ne domin matsalar da aka shiga irin wannan ko da ba ai kowai ba to Allah ba da cikin dangi zai a ai da cikin kare kar da ibnu hajar akwai wanda kullu yana zagi annabi kare ne ya je kashi in ba gwamnati ba ta yi kowai ba wallahi wata dabba Allah zai turo ko mutum jiya da tare ta a aiki ka mutu domin da dabbobi ba Allah zai ya ba wa annabi kariya ba iya mutane ne kawai dabbobi ko aljanu wasu za su zo su ba da kariya to saboda haka wannan shi ne to kaga sai yace wanda magana cutar da annabi kuma shine wanda suke magana akan auren annabi da nana safiya haka ma ne kawo yace bi da zuhi safiya binti huyayy ya bin akhar wa zahiru anna al-aya amma yace ku sani ba duk da aya ta zo ka akan wancan shine sababin nuzul yana nan ta gane goma duk wanda zai cutar da annabi kuma ta tare shi ma Allah ya tsine masa a duniya da lahira duk wanda zai taba annabi sannan ku sani cewa ba da yake wato wa man adahu faqad adalla wa man adaahu faqad adaa Allah duk wanda ya cutar da annabi to Allah ya cutar wanda yawa annabi biyayya kuma Allah ya bi sai yake wallazina yurduna almu'minin wanda suke cutar da mu'minai kuma maza wal mu'minati da mu'minai mata bi jari bakkan da ba tare da sun kirkiri komai ba ki ne ko kuma ba su jinjina musu yana abu faqad ya'tamalu bukaran hakika sun dauko dakon kire wa isman mubina da kuma zunubi wanda yake mabayyani sai Allah ya barakatin sarki yace يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلالهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما الله مدوكين sarki yace ya ayyuhan nabi ya kai wannan annabi kulli azwajika ga yawo matanka wa banatika da 'ya'yanka mata wa nisa'il mu'minina da kuma matan mu'minai gaba daya yudinina alayhim min jalabihi su fuskanto su kusanto da wato jilbabin shine abin da zai lullube su gaba daya ba za a gane wato yanayin saukar jikin su ba shine abin da muke cewa hijabi ko wani katon zani da zai lullube su gaba ɗaya ne rufe fuskar su da kuma jikin yadda ba za a cutar da su ba Allah yake wato zalika adina wannan shi yafi kusa da ni an yu'rafna abani fi bala yuzai da ba za a cutar da su ba wa kana Allahu ghafura rahima lalle ubangiji ya kasance mai gafara rahima kuma mai jin kai wannan aya ita ce tushe akan umarni da zani da abin da yake a fita hijabi a gurin ƴaƴa mata kun ga da Allah yake ya ayyuhan nabi kulli azwajika ga yawo batanka da su sauran mata ce kawai mata annabi aka ba ummatin hijabi sai Allah yake wa banatika da ƴaƴanka kuma dan ayyan suna da uzuri cewa annabi aka yi ummatin matan da ƴaƴa sai kuma yake wa nisa'il mu'mini da kuma wato nisa'il mu'minina sauran matan mu'mini ta kowace mata inda mu'mina ce ta kira cewa ta sai hijabi kalin da zai cikin ta wajibi ne kuma umarni aka bayar yudinina alayhi nabi jalalillah ki kusan yo da jilbabu shine mala albani ne littafi hijabul mar'atul muslima ya zo yi jilbabul mar'atul muslima zaka ja karatu idan ma kana so ka more bayan wayannan bi ka karanta al-rabbul muhsin da mala albani akan yana yi wa imamu kuwaiti raddi akan abin da yake akwai misali wajabcin ka ko rajin rajin wajabci ka sha karatu akan abu da ya shafi iyaye domin wato ya tattara hujjoji masu ɗumbin yawa duk abubuwan da ya kawo a hijabul bar'atul muslima da jilbabul bar'atul muslima a can gurin za ka gane cewa lallai ɗan baiwa ne ya zuba karatu na gaske domin a can gurin rajin ne da ta yi shi yana cikin wannan ba su kamtu ba su yarda da cewa ni kaji wajibi ba ne shi albani shi kuma to yaji yana cikin da malam Musa Ujiya ne yake nikabi wajibi to anan karka extended rubutu wannan yau wannan rubutu sai wannan yau wannan zaka ja karatu ta kowanne bangare amma wallahi zaka ja karatu idan ka karanta azabul mufi wannan azabul mufi din ya tattaro abubuwa da yawa dalilan da suke nuna cewa nikabi ba wajibi bane sun fi karfi domin daga cikin dalilan da ya kawo cewa akwai magana cewa fadli ibn abbas ya karara suna ta ga annabi ya goya shi sai wasu wasu wato abilin harami sai yake lekowa yana leko wata sai annabi yake mai da fuskar ta baya sai mala albani yake da liqabi wajibi da annabi ba zai tsure fuskar fadli ibn abbas ba sai wa matar da ake rubuce fuskar yake sannan lokacin da annabi ya dace wa'azi a filin wato a filin idi yace mata su rika yin sadaka domin mafiya yawan su ɗan wuta ne wata mata ta miƙe ta yi magana a nan yake sab'a al-haddai yace tana da wani dabbar dabbar akan akan kuma dinta inda da kafi ya zaya gani yawa amma dai shi mal albani abin da yake ta magana yace yana so a baki a matsayin da cewa mutahaddi ta waki ne amma ba wajibi ne domin kace wajibi ne yace to sai ka kawo da ni ko shakka ba mai musamman yanzu a wannan zamanin da ake da madamiya gumayi kun fahimta ko to tawa ga gurin ba sai shi yaji kun fahimta da ko ko ba wajibi bane dai ta rabu tunci kaga mata a zamanin annabi ba ta akai dalika anna an yi rabu da bala'i da zaira domin ba su kare hanyoyi hanyoyin madina ba su da fadi sai aka samu wasu suna zuwa su ne wasu matan suna kare to amma idan mace ta taho suka ga ta tafi mayakunta ko zanin da ta yi ko kanta ya tsako har ya tsako kan karahancin ta kawai ido ne jawari sai su wannan ƴaƴe ba baiwa ba sai su ƴaƴe da ba ta taɓa ƴaƴa sai bayi idan ta ta zo ko ta zo fuska ta wurin sai su wannan baiwa ne sai a fa mata ila Allah ya zalika anna an yuqrafa fala yuzaira sannan ko da yau dai shi ne da jiki yana ba da kariya babba na ga ya muka zai karanta wannan littafin hijab da shirk of umma dan karamin littafi ne da wani dalibin amfani da ke a cikin ya ba da wani misali da za ta ɗauke mu wata bai wa Allah ta towa irin jami'o'i tun da shi kan zamani kullum ana magana cewa wannan a cikin wannan samari da suke zuwa ba karatu na ɗan masu kuɗi da suke zuwa da motoci jami'o'i ana zama ana lalata ƴan laburwar da su don zuwa ke lalatawa in kika shiga ciki da hoshi na wata wani a waje ne ke ba ruwan da su laburwar da su su ne sababbin jini to ni ya rike da shigo za a bida wata ta shigo kullun ana ganin ta ni kaba sai hijaba kullun an lulaba take ba a ganin fuska ta ya ce da wani ya bi kowa ya cewa in dai zai samu wannan ya je iya mata magana za a ba shi kuɗi yake shi kuma zai wata ran kullun hanya da shi za ta je wata ta zo mutuwa da nikabinta sai yi ta baya sai ta rika faɗa na bunta sai ta mai aje ta yajiwa ita kuma gaba wata biyo ba dan da ta jibin da ake so sai ta biyo tana biyowa sai dubun na yake ina wuni ina da ya kawai sai ta aiki ta biya sai ta biya sai dubun na a gurin dayu aka rike iwu ana ta tsalle ya kasa tashi da gurin sai wani yazo ya kawo ya zo ne kai kuma zai ya haka kaza yace wallahi bai san sai shi gona ba zalika adna an yuhrabu da bala'i da zaina saboda kwarjinin musulunci da kwarjinin hijabi da Allah ya ce a da ko ya yi da kiyaye danke da mutunci da yadda Allah ya ce a yi to Allah zai ba da dariya amma wanda ta zo da shiga ta banza to kamar da yadda ta ce cewa duk mutanen banza ku zo gari an bayyana da dogo sanin hijabi yana da sharadai kamar yadda ya kawo a cikin wato littafin nasa jilbabul mar'atul muslima wasu daga siya kawo kamar guda takwas cewa wajibi ne hijabu da zama kafi ba sabba turawan yamma ba da kuka ji suna kasu mutu a kan hijabi har a faransa akan wannan tsantsan kwanin ake mai iya wuya wai wannan shi ne ake yakar ma kan mata da to ba za ku ji wani shi na hijabi abu na farko sai ya zama ya zama kato to wanda zai rufe wuya ya sako kasa a kasa shi ne hijabi sannan abu na biyu ya zama mai kauri sannan abu na uku ya zama mai yalwa bayan girman mai yalwa kuma sannan abu na hudu ya zanto ba a sa ba tunani ba na biyar ya zama mara ado an fahimta da kyau ko sannan na shida ya zanto bai kama da kayan kafirai ba sannan na bakwai ya zanto ba ya ba su shura ba abin da ake nufi da shura a nan shi Allah ya ruba mata ajini ana sai da yadin jira ɗari biyu da hamsin ita saboda tsaban babban kota yake biyo na ɗari na naira hamsin hamsin da yi daji da shi alawari to wannan shi ma shura ce fuska ta yi kuma ta je ta biyo wanda duk garin ba da ya fi kowanne tsada shi ma dorai wanda da an gani za a ce hijabun wanki ai ya kai naira dubu ɗari uku da hamsin wanda kalmar garanti hijabu ke so da haka wannan ka'idodin da wasu waɗanda ba faɗa ba su aka kawo a matsayin wato ka'idodin hijabi idan bai cika wannan ba ko shakka babu ka sani cewa ba hijabi aka da ba muna hijabi wajibi ne ya cika wayannan jami'ai to baba to dan Allah da faransa take yaki a kan saka wanda wata ce dawa na ka sa wannan mutuwa na kike domin iya wannan banawiyar akan sa ake bana kawai a kasashen turai da kasashen Allah akan iya nauyi da kawai saka akan aske cewa cewa ana sa hijabi ne ke da ba a yi kaza ba kuma duk kasar da ta gaji an ɗan sauro da an ba wa mata musulmi dama su sa hijabi da wannan sabon da ke ba wannan hijabi ba wallah ba ku sarki yake wa kana Allahu ghafura rahima lalle Allah ya kasance ne gafara ne rahima kuma mai girke kun ga cewa su sa hijabi ko za mu da matan da yake mata yan Hausawa musulmi ke a gaban gugwani abin da kai shi ka je za ku gugwani ba sai ka ba juna ba da yawa wasu sun sani suna fita unguwa ko kasuwa sai mata yan su ciwo waje su zauna wata majalisa ake haɗa da wata sunan majalisar da ke faɗa sai a hada har haka kudi ya yi kan mare ne a yi wani abu ɗan tsirin ne ko ɗan ne haka gaba ɗaya a waje suke gaba Allah a waje haka za a fito a zauna a sa tabarma a hanya kwanan nan wani zai yi muku mun yake shi har matsala aka samu siya ne kan domin a unguwar yi garin wannan zama a wannan majalisar mata ba mata ku su wayannan unguwannin sababbin unguwanni yanzu duk abin da ba ta ce yi za a fito kawai a kafa daba yau idan wannan da yau jiki ce wannan ne wata ran kuma sai a haɗa kuɗi ga shi kullum cikin rigima ake saboda sai guri an yi rigima da gidan wani an yi rigima da gidan wani kullum kuma abin da yake wasu mazan sun sani akwai wanda ake gaya mu an gaya mu ne ku ji ba ya sani masu da tana cikin ita ce woman duniya a harkar amma ya kasa komai wannan sai yin masifa ne sababbin unguwannin nan ba yanzu abin da mata suke yi kenan wai ana yi dan malere da dan salilan ko ne dan salilan oho wasu mata sun ce wani abu ne ka ba da amani wai shi ne dan salilan to shi ake zuwa a yi a gawa Allah ya kiyaye su zo da haka kun ji cewa ba ba a fito waje a zauna ba yayin da za a fito sai an sa hijabi kake amma gurin malaman saudiya wajibi ne a sa misali shi za a ga muka duba da wani ba ko osani wajibi ne a sani aiki to wanda ba na Saudiya ba idan mutum na fitinanta mutane wajibi ne ta to amma da na ga duba a wani tafi yana cewa fitinanta to ai ko wata mace tana fitinanta mutane domin kai ba ka ganin fitina ce a gurin ka a gurin wani fitina ne ba ku ganin ma ku da mu da jiki ko ku ta ganin ba ku ta da haihuwa to wanda yake mun ba ku ta wata mace ce ba zai dawa ba ba ku ce amma da ba ta wanka kullun jikin ta komai na ta bai barka amma wani ya je ya tabi da ita to in dai za a samu wannan fa'idin ba da wala kuna da da kake kuma da Allah ya jawo to da haka wannan shine abin da duk da cewa gwamnati ya ce wa sai sai ba ake ba ko za ko da ake bawa kula da sirri cewa ko kuma wani fa'ida cewa in kana so ka yi ka tabi da mawukanka me su ba kaza da kaza da Allah ya kawo sai Allah ya yi لئن لم ينته المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمؤذفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك والمنفقون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا ملعونين أينما تقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا سنة الله الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا لا أعرف تنسرجيتي إن لم ينتهي المنافقون إن هارون لا بقيه تعالوا والذين في قلوبهم مرض da waɗanda wato a cikin zukatansu akwai rashin lafiya kuma dai har yau munafukai kenan والمرجفون في المدينة دنيا في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا كيف والمرجفون في المدينة لما زوا صور كهجري في المدينة من من أبين وجوانا أيدي كيف يروحوا لجود يوسي ga ga ga masu kawo hanya to sai an go gudu kawai su tada ya shi ne almuji kuna din madina ba zuwa tsora ta bugare sai tsora gudu ne ga gidan na ko ga masu kaza ko ga salana to shi ne almurdi ko da sunna dina sai Allah yake la nubu yannaka bihim la mutuna wa su kai abin nufi za mu tsora ka a kan in mala'i ya wuri naka sannan ba za ka ƙara zama da kai ba fiya cikin madinar illa kalila in ba lokaci kankani da illa ɗabi'a kake Allah zai tsora annaba a kan ya fatattake su sannan kuma ya kore su daga cikin madinar kamar yadda da ƙarfi haka haka duk koren su ya daga madinar duk wannan ƙabilun guda uku Allah ya ce mana ƙauni min an-nuri bika wayanda masu wannan dabi'a Allah ya tsine mu ya ne ta su daga rahmarsa aina ba sai ku duk inda aka ga wasu ƙoƙari zuwa kawo abai da su bayi wa utilu ka dina a musu mummunan kisa Allah yake sunnar Allah yake da dina kalawo min kawo wannan yake sunnar Allah da yake da wannan tafsiri tun da kan cewa annabawan da ba irin masu wannan dabi'a haka Allah ya umarce su da su musu kane su kawai wannan ko ya ce shine sunnar Allah yake da dina kalawo min kawo walan da dina sunnar Allah tanfila tsarin Allah da sunnar da ba ta canja sai Allah yake يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا يسألك الناس عن الساعة متى نزل ما تنبيع دنجل إلى الساعة إني ساجع الجيارة الجيارة تلا بسم الجيارة sai hawa a cikin wani abu kamar da wani malami ya kawo cikin littafin da al-qiyamatu ka annaka taraha wai kiyama kamar kana ganin ta littafin ne ke mujalladi biyu alkiyamatu ka annaka tara na ga har yanzu ziyara ta mun gaba a kasuwa akwai an fahimta da kyau ku shi ne ma tambaya don gani da tashi alkiyama sai Allah ya ce kun ga ya mutu inda ma ilmu wa inda Allah dan ne ilimin ilimin da sanin da yau jira ta ji alkiyama a wata shekara ce yau jiri yana gurin Allah mu da cikin sarki sai Allah ya ce wa ma yuhi kana Allah ta ta tumu kariba me ya karanta ka cewa wata kila ita wannan alkiyama ba kusa take tana da kusa kuma Allah ya faɗa a wasu a wasu surorin cewa in istamati sa'atu wan dakan kama alkiyama ta zo domin me wata ya tsayi sannan kuma istaraba lillahi hisabu wa hum fi ghaflatin mu'ridun yace kuma ata amrul lahi fala tastajilu kiza ka ce man ma ta kamar kiyama kana mutuwa da kiyama ka ta daya ana ganin kiyama cewa abin da yasa aka ce mata a kusa take domin abin da aka yi a baya ba irin sa zai ga ba za a yi irin sa ba na baya ya biyo sannan kuma abin da kuke gani ne risa ne to a gurin Allah kusa ne innahu yarawnahu ba'ida wa narahu qariba haka Allah yake suna ganin sa a nesa amma kuma muna ganin sa ne a kusa kuma annabi ne da ya tsara yake mu isu ana wa sahabi sahabi an aiko ni ni da alkiyama wato tsakani na da alkiyama kawo ma wa'annan ɗan yatsun guda biyu al wato asbaba wal wusta annabi ya nuna ala tsakanin wannan ɗan yatsun da wannan akwai akwai wani tsakiya babu to ana nuna ba da yake annabi yana bayani cewa yake ya zo a ƙarshen annabawa to babu wani annabi da zai zo sai alkiyama shine ka haka yake an fahimta da kyau ko to saboda haka wannan shine abin da ya kamata mu lura da kuma kiyaye shine wato وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا إن الله لعن الكافرين حقيقة الله يأتي وكافرين وأعد لهم سعيرا كما كانت المسوطة كسعيرا خالدين فيها لا تدوم أسكنتا لا يجدين وليا ولا نسيرا فهذا السبب كامل وهو يبدل السلم وكما من كيمكو يا الله يجب يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا نعم ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كثيرا عليك يوم تقلب وجوه أو أن رانا القيامة يتكتي رانا دعنا بيستجد يفتوكي في النار أسكنه ya kulu na sai kaji suna cewa ya laitana ya kai shansu a da'anan laha ina wa sun ba Allah mara cikin sarki wa da'anan rasula kuma ina sun ina ba sun ba annaba alaihi salatu wasalam sai Allah ya ce wa qalu za ka ji suna cewa rabbana ya ubangiji mu inna ata'ala taratana hakika mun butuwa gaban mu jami'i na sayyi ko kuma sai jami'i jami'i an gane ku wa kubara ana da jagororin mu manyan mu ba zan nuna sabila suka batar da mu ga wurin hanya rabbana su wannan mabiyan da Allah yake yi ta bara alladina tabi'u ila alladina tabi'u wa ra'u al'adab wa taqatta'a fihim al-asbab kamar yadda ya ga wani a bakara sai yake rabbana za su rika cewa rabbana atihim bi ajrin min al-azab ya ubangiji ka bulillin ka musu azaba ka ba su azaba din biyu in ji wannan in ji mabiyan kenan wal'anum la'anan kabira kai tsine musu inuwa wanda take babba wai inuwan ba babba ba karama ba kuma biya ne za su rika yi wa Allah magiya cewa ya tsine wa wanda ta fitar da su babban inuwa a wata kira'ar wal'anuhum la'anan kabira ka tsine musu inuwa ne yawa mun faɗa kuma Allah ne ya sauke wa zuwa ya rahmatullahi ta'ala cewa gora da ne da mutum daga rahmar Allah mutum kirki saboda haka akwai kira'a guda biyu ko ne la'anan kabira ko la'anan kabira na biyu yana biyawa da a kira'a ta cewa la'anan kabira wato la'anta da yawa wannan ruwaya ba ta tabbata a hadisin sai na Abubakar Allah ya kara masa ya za wanda yake cewa Annabi alaihi salatu wasallam ya rasulullah alimni du'a al'u bi fi salat koya min addu'a da zan yi ta sallah sai annabi yake da ji kulillahumma inni zalamtu nafsi daga cewa Allahumma inni zalamtu nafsi zulman كثيرا او جروا ظلما كبيرا shine ba Allah jayi wala yajiru dhunuba illa anta ba mi gafar da dhunubai sai babbi mi mafirata ne indi warhamni innaka antal ghafurur rahim annabi ya ga yawa babban aboki da babban motoyi da wannan addu'a kai ma sai kai kar kai to saboda haka wannan shine sai Allah madaukakin sarki yake aya ta gaba يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى تبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها الله مدوك تنزل يا أيها الذين آمنوا يا وإن الكبائر الأشياء لا تكونوا كالذين آذوا موسى kar ku zamo kamar wanda suka wato suka kasance suna cutar da Annabi Musa alayhi salatu wa salam fa bara'ahu Allah mimma qalu sai Allah ya kubutar da Annabi Musa daga abin da suke faɗa a kan sa wa kana inda Allah yafiha lalle Annabi Musa ya kasance wajihan mai matsayi ne gurin Allah madaukakin sarki ko shakkawa yana da matsayi domin shine addu'a ko ba Allah ya yi babbar addu'a da ba ta irin da kuma Allah ya karba رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ko kenan wajani waziran min ahli shine mahalli sai haruna fi usbi ajri wa ashriku wa ashriku fi amrin sabbi hada kathira wa nadhkuraka kathira bi innaka kunta bila basira sai Allah yake dace kala aduti da sunaka ya Musa duk abin da ka roka an baka shine matsayi matsayin da yake shi gurin Allah kuma babban abin da ya roƙa ya ubangiji ina nema wa ɗan uwa na alfarmar a bashi matsayi ba wai minista ko gwamna ba shi ya zama annabi yadda nake shugaban kasa shi ya zama shugaban kasa Allah yake amma to ka ko wannan ai matsayi ne an bai da da ko shi za Allah da kansa yake wa kana inda Allah ya biya yana da matsayi a guri na amma sai da suka yi matsayi ga hadisin da ya tabbata a cikin Bukhari hadisi Abu Huraira wanda ta morawa sun kayyata wannan hadisin a cikin kayyare shi da cewa annabi ne inda Musa alayhi salam kana rajulan hayyan sikira annabi Musa mutum ne kunya sannan ne sikir ce jike ga kodi yake da ake ko hannun da baya fito ne aka yi ke rinda jike ga ko ina saboda kunya da yake da ita la yuramin jirgin shirin cikin ya annabi ba a gani komai a bakarsa saboda kunya ne annabi Musa yake da ita ba a gawo man a gawo ni bani Isra'ila amma wanda za su tunar da cikin bani Isra'ila ta tunar da fa ka duk ta ce ma ya tafiru ala tastadadur illa min aibin bijilli ba abin da ya hana shi koyi cikin nan nasa ba dai wata cuta ce a bakarsa kawai shi za ku yake koyewa imma barasu wa imma wato ajra wa imma aba ko dai albino ya biya ko dai cutar da biya ne da ji annabi mutum da ake gaya musu cewa ba wa farar banda wani kar cewa ake wata wankan jawara ita kar da jaririn da wai ko dai albino ne ne ko kuma wato yana da gaiwa yake koyewa ko kuma yana da wani aibi da baya so kawai a gani wa inna la azza wa jalla arada an yubarri'ahu mimma qalu li musa alayhi salam Allah yana so ku kutar da shi da ne da abin da suka faɗa faka la yawmal wa'd wata rana ya tafi shi kadai faka la asiyabu yake kayan sa ala hadin ya dora akan kaya zai wanka akan dutse zai wanka in makka ta ya wanka falan ba ga faraga akbara ala siyabi ya kuda da yayin da ya gama tunda ba kowa a gurin yayi wa kansa fikira da bayan dutse ya dora kuma wannan babu nasa sai ta buje dauki babu annabi alayhi salatu wassalam yace a can wato kawai yana zuwa wa innal hajara adadi sauri sai wannan dutse ya rika burjinawa da wato wannan babu na da yake tsayawa sai ya rika bunsa ba kada Musa a sawo annabi Musa ya daukan dasa wanda labal hajara ya rika bin dutsen nan baje ana yi kuma yana cewa sauri hajar kai dutse sai ya kaya na yana kanka yana gina mar wannan cewa kada kada kaya na yana kanka sauri hajar kanta ila maryam bin bani isra'il dutsen nan bai dakata ba sai dai yaje gurin da su kuma su yi mukul fiti dawa ba sai al'ada su yi mukul asali bani isra'ila Allah shi suka fara domin wanka ake kuskure ana hira a cikin ruwan gaba daya shi kuma annabi Musa bai ce da wannan abin da yake wanka sai ya samu kuri da ba to wannan dutsen bai dakata ba sai da yake gabar su inda suna hango shi ana hango annabi Musa sai dutse ya tsaya yana tsaya sai annabi Musa alayhi salatu wasalam sai ya dauki fara'u uriyana da hasana ma kalakalla sai suka hango shi babu suka hango shi babu babu a cikin sa suka ce kai wannan Allah ya masa kyakkyawar sura duk abin da suke faɗa na ne wannan ayyukan gaba ɗaya da suke faɗa a kansa yanzu sun jage sai Allah madaukakin sarki yake wa abrahu min ma yaqulun wa qama al-hajar duje ya fa kana sauro bala bi da ya dauki babu ne sa wanda kika bil hajar zarban bi asawu wannan dukan kuwa saboda abin da ya mace ne rika dukan sa da dandarsa annabi alaihi salatu wasallam yake shi da shaka bulala da dau godayewa wannan dukan sauro a cikin dukan guda uku ko hudu ko biyar haka annabi to kaga ai dawa da cikin imani da annabi alaihi salatu wasallam shi ta'atu bi ma amara wa tasdiquhu bi ma akhbara wa kima wa kina ma na hadu wa zajara wa an la yu'badu la illa bi ma yakra dai dai mafi yayya shi abin da ne yayi umarni ka gaskata shi abin da ya ba da labari sannan ba za ka bau cikin abin da ya ba da labari ba annabi ne ba mu labarin cewa wani bawan Allah ya biyo wata kura ta dauka ta daukan masa akuya cikin dabbobi ya rike lajira adabul mufrad ya rike yana tabunta da gudu da ya je kwace dabbar sai take cewa to kai ba Allah da kake kake gani na na ga wanda zai kwace ka kuma ranar da za kuna za su yi su amsa masa ko ran da za a yanka da nan ya zo yana faɗa sai da bai ce baba ki sai wanda ya jira kallon wannan ka je kura ki dai magana sai Allah ya ce na yi imani Abubakar da Umar ba sun yarda saboda haka wannan shi ne imani sai ke kaga wannan wato kura ta yi magana ya zo ya faɗa annabi ya tabbatar da haka to kuma wato ina ga annabi Allah wani abu ya faru da shi ne wata mu'jiza ta iya da domin dutse ya gudu annabi Allah kuma sai ne ya kullu alimi na rasuli ya faru da irin wannan ai mu'jiza yake nuna ba ya nuna wani abu ba to amma ta mora duk ta kariya da cewa wai ka ji duk ta dauko abin ka mura nan cewa wai an ga annabi Allah tarara abin da aka yi bayani cewa sai suka dangi shi kyakkyawar sura sai ka ji wani kima da girma nawa annabi Musa ya tsara barka amma sai aka baka idan ce ga idan ka abi da mar'i ta azmuru wa saddaqa ma ya kadu min tawhid idan ka mutum yana da gaske cikin kafirci shi zuciya ta tsaya haka dan mutum ya wuce sai shi kaza bai to mugu ne kai abin da yake ko duk wani ne maradin yau da haka akwai munafurci a cikin zuciya mujahi saboda lokaci wa kana inda Allah wajiha lalle ya kasance wato mai matsayi a gurin Allah wa rabbi sarki shi da lokacin da annabi yayi rabu ya raba kamar da ibn mas'ud yake fada cewa bayan yayi rabu sai wani yace wannan rabon ba ya adalci a cewa da annabi yace da ibn mas'ud yace ga annabi sai annabi alaihi salatu wasallam yake cewa Allah ya tsaya annabi Musa an tsaya da shi da haka kuma yayi hakuri shine kalmomin da aka faɗa cewa annabi ya zaki cewa ya adalci ranar buza an gaya wa kalmomin da suka buwa nan domin shi mutanen su duk yana da gaiwa ko yana da wata cuta sai Allah ya ce mu je gaba يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا نعم يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها نعم فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا Allah ya rubuta gaskiya ya ayyuha alladhina amanu ya wanda suka ba da gaskiya ittaqullaha ku kiyaye Allah wa qulu qawlan sadida ku ka fadan magana da take dini yuslih lakum a'malakum sai Allah ya gyara muku ayyukanku wa yaghfir lakum dhunubakum sannan ya gafarta muku dhunubanku wa man yuti illa duk wanda yawa Allah biyayya wa rasulahu da manzansa faqad faza fawzan azima hakika ya rabota rabota babba inda Allah saboda haka nake ba zan kowa ba sai Allah da bazu na yi laifi ba kai laifi ba saboda haka me yasa domin ka rabota rabota babba faqad faza fawzan azima wanda ya ba Allah da wannan sai ya rabota rabota wanda take babba sai Allah ya ce inna aradna al-amana hakika mun buduro da amana ala samawati da sammai wal ardi da kasai wal jibal muka bawa wato sama amana muka bawa ƙasa amana muka bawa duwatsu amana ba bai da an yi alilla duk suka ki karba amma ba al-ibabu irin da ke nan ba kun fahimta da ko irin a kawo ma abu kace gaskiya ina ba za ka iya ba kago wannan da bambanci da wanda zai ce wallahi ba za a yi ba ba irin da wani domin wanda nake dan wato wato da aka yi cewa illa idrisa aba wannan wato ibabu istikbarin ne wa inabi an bayyana da kyau girman kai ne da rashin kunya shi yasa yake amma wannan shi suna jin nauyin abu ne kun bayyana da kyau ko a ga ba wani abu da kake jin nauyin anya kai dai ba nauyi ba za ka iya ba ba wai na cewa wato mutum ba zai ba kuma zai iya to an mika wa sama da kasa da duwatsu ba bai da an yi amin na duk suka ci karba sai suna ganin al'amarin ya fi karfin abu ne yazo ake neman wani consultant zai kaza ka ce kai ni ba karamin likita ne gaskiya kaiwa ne wannan kin da kai laifi ne ba laifi bane don ba za ka ba abu haƙƙin ka ba shine kawai wannan to Allah ya ce wa bakana minha suka ji tsoro kaji ba kada ba ta kuma fitowa wa amala hadin zan amana ni ko da da yake ni gaskiya sama da kasa da zuwa duk sun kasa amma mu ana miƙowa muka ce za mu iya Allah ya ce innahu kana zaluman lalle mutum ya kasance zaluman da yawan zalunci da wuna kuma da yauka da jahilcin abubuwa saboda bin sake ne faruwa ga ya dago a bana ya kasa saukewa sai Allah ya ce ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما Allah madaukakin sarki ce li yu'azib Allah wal munafiqin dan Allah ya azabtar da munafikai maza wal munafiqati da wal munafiqati da munafikai mata wal mushrikina da mushrikai wal mushrikan maza wal mushrikati da mushrikai mata Allah ya ce wa yatuba Allah ala al-mu'minina wal mu'minat sannan Allah ya karɓi tuban maza wato mu'minai maza wal mu'minati da mu'minai mata wa kana Allah ghafurur rahima lallai ubangiji ya kasance ne yawan gafara ne rahima kuma mai jin kai Allah ya mana gafara ya ce dukan mu abubuwan da muka fara ne Allah ya ba mu ladan sa wanda muka yi kuskure Allah madaukakin sarki ya yaje mana mun cinye lokacin gaba daya saboda mun je karshen aya abubuwan da muka fara ne Allah madaukakin sarki ya Allah cikin ladan muna roƙon Allah da sunan da kyawawa da kuma mun sa madaukaka musulmi marasa lafiya gida ya kamar da lafiya mu da muke da lafiya da inganta lafiya ko shakka ba wa ta da wuri da zuri da ba da yawanci a duba ke da ba mai kuna ba Allah ba da jin ne ne wanda yake da Allah ya yi da kai da ba dan da ya ji ma Allah ba da jin ne ne ba wurin rashin lafiya da hanyar da lafiya Allah ka nuna mana gaskiya gaskiya ce ka ba mu ikon hujja Allah ka nuna mana ƙarya ƙarya ce ka ba mu ikon guje mata muna da kowane da sunayen da kyawawa da sunan madaukaka waɗanda suke mana wasiya da asiri na da jini da lafiyar mu masu neman aiki da sana'a da waɗanda suke jarabawa ko da gaba da ta'ada da mu waɗanda suka sa aure a gaba da waɗanda aure su ko a gaba da ta shiga na wani muna da kowane da sunayen da kyawawa kasar ma na yanzu na da lafiya Allah ba da cikin da zuwa da lafiya ba sai mun kadar da matsala da lafiya an kan yasa ke mana ba da Allahumma inna nas'aluka ma tuslihu lana wa la tumina واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبعك يا رب العالمين وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين